a darsu darasi na biyu a wannan fasali shi ne ba'adul ulama ibn sufiya wasu daga cikin magabata gaɗaɗɗu daga sufaye su'al tambaya yudu kullana asna'a ba'adul ulama ibn sufiya ka ambata mana sunayen wasu daga cikin gaɗaɗɗu daga sufaye jawab ansa na'am to domin sufiyatul qudama'i yana daga cikin sufaye da daddu radiyallahu anhum Allah ya yarda da su al-imam waisu lil qarni imam waisu lil qarni alladhi kana fi zaman sayyidina umara bin al-khattab radiyallahu anhu wanda yake zamanin sayyidina umar bin al-khattab Allah ya yarda da shi ya rasu hijira ne da shekara talatin da bakwai al'imamu da hassan al-basari tilmizu sayin na ali radiyallahu an imam al-hassan al-basari almajirin sayin na ali allah ya da shi shi kuma ya rasu hijira ne da shekara ɗari da goma rabi'atul adawiyya wata mata ce rabi'atul adawiyya tana cikin ta rasu hijira da shekara ɗari da talatin da biyar al'imam ibrahim bin adam imam ibrahim bin adam wanda ya rasu hijira da shekara ɗari da sittin da ɗaya al'imam dawudu ta'i dawudu ta'i wanda ya rasu hijira da shekara ɗari da sittin da biyar al'imam fudailu bin ayat wanda ya rasu hijira na da shekara 187 al'imam ma'arufun al-karki al'imam ma'arufun al-karki al'imam ma'arufun al-karki wanda ya rasu hijira na da shekara 200 ciki al'imam bishiyar bin haris al-hafi wanda ya rasu hijira na da shekara 227 al'imamu zunnunin misri wanda ya rasu hijira na da shekara 245 al'imamu sirri sakafi wanda ya rasu hijira na da shekara 253 al-hakimu yahaya bin ma'azin razi wanda ya rasu hijira na da shekara 258 الشيخ أبو يزيد الشيخ أبو يزيد البستاني wanda ya rasu hijira ne da shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya al'imamu junaid bin muhammad imamu junaid bin muhammad wanda ya rasu hijira ne da shekara ɗari biyu da casa'in da tara radiyallahu ta'ala an sadati na sufiya ajma'in Allah ya yarda da shugabannin mu sufaye gaba ɗaya وجزاهم عن الإسلام خيرا ألا يمسوا ساكيا الخير كان أدل السفر ومسلمش waɗannan bayani a kansu zai ɗauki mana lokaci mai tsawo amma abinda muke son yi bayani a takaice a kansu ku duba harkar tufanci fa wanda ake so a raba al'umma da wannan harka ake kushe su ake basa su ya faro tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wadanda adu su sannan adadin su wasu suna cewa ɗari kuma suna cewa ɗari biyar wasu kuma suna cewa ba su kai haka ba har malaman sun yi rubutu sun tara sunayensu da tarihinsu wanda abu nu'ayin al-afdahan cikin hilyatul auliya ya kawo tarjamar da yawa daga cikinsu da halayensu da yanayin ibadunsu su ahalu sufa sanin kowa ne sun yi zamani da ma'aiki matattaransu shi ne masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama qur'ani yayi batunsu a ayoyin da muka ambata da kuma wasu ayoyi da yawa waɗanda ba mu ambata ba kamar ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi dinnan karka kore su karka kore ahlus sufa kamar yadda manyan ƙwarashawa suke bukatar haka abin ya gangaro tun daga zamanin ma'aiki ya zo zamanin sahabbai aka yi wani ana ce mishi uwaisu zirkarani uwaisu zirkarani din nan yana akwai hadisinsa cikin sahihu muslim a cikin sahihu muslim fa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aiko umar bin khattab zuwa gunsa lokacin da ya aiki umar bin khattab zuwa gun uwaisu shi uwaisu din ba a haife shi ba ma ma'aiki ya ce ko umar bin khattab ya zo ya ce da allah a zamaninka za a yi wani ana ce mishi uwaisu daga adam yake daga karan yake daga kufa yake sannan yana da wata mahaifiya yana da tsananin biyayya a gare ta lokacin da za ku haɗu da shi za ka samu akwai ɗan kurji a bayansa lokacin kurjin yana dab da warkewa za ku haɗu da shi in Allah ya dace ka yi dace ka haɗu da shi ka ce ina gaishe shi ya ce umar fa in za ka iya roƙonsa ya nema na gafarta ba ka roƙe shi duba Umar bin Khattafa al-Khalifa Sani manzo ya kwatanta ya kwatanta mishi duk lokacin da Umar bin Khattab ayari suka zo daga daga Kufa zai ce mutanen Adam ne mutanen Karan ne akwai ne suna uwansu a cikin a cikin ku haka yake ta tambaya hankalin sa ca a tashi wani irin mutum ne wanda manzon Allah zai aiko shi gunsa kuma ba a haife shi ba lokaci wani irin mutum ne duk lokacin da ayari suka zuwa kufa ko ya je kufa yana tambaya har wata ran da ya tambaya ya ga sai ya ko wani ana ce mutum wai to amma Umar ka ga wani mutum ne wanda wai irin yadda kake tsammani ko kake zata ba ba ya ce in dai sunansa uwaisu ne ko yaya yake din ne suna uwaisu daga kufa daga adam daga karan shi kujonin sai aka zo da wani bujir-bujir bayan da yake a yawanci yin wannan dama yana aka suke bayan da yake riga a yage yana na kanjimi yana nan waye sai ce kai ne uwaisu sai ce haka suke kira na ya ce daga adal kake ce daga adal nake daga tsaron kake daga tsaron kake adalin na kufa yace na kufa karamin na kufa yace na kufa yanzu haka kana da wata mahaifiya tana raye yace tana nan a raye yaya kuke yaya yaya kake mata sai yi mu don bayan haka ba ta bayyana ayyuka alkhairi ina mata kaza na bayyana shi sai ya ce mun buɗe bayan ka sai ya buɗe bayan sa sai ya ga wani kurfi ciwo yana dabda warki a sadan ba sai sai na umar ya bace da kuka ya ce to ma ya ji alin salatu wa salamu shi ne kan shi kuma shi ne shi sannan kuma ya ce in zai iya roƙonka ka nema min gafara a wajen Allah ga ta ina neman alfarma ka min addu'a shi kenan wai shi iri na zai yi wa irin ka addu'a ya fice da kuka shi ma iri na zai yi wa zai yi wa irin ka addu'a ya ci ai umarnin ma'aiki ne sai wai su sai yi wa umar bin khattab addu'a sai umar bin khattab ya cire takarda da biro akwai gwamnansa a kufa ya ce zan rubuta maka wasiƙa ka kai wa ka kai wa gwamnan kufa domin ya san da zaman ka in wasu bukatun ka ya taso ya dinga yi ma ya kula da kai na shi mu muna da bukata ba ma gaya mu shi muke gaya wa ma'ana Allah yace uridu an akuna bainal ghurabai aw min al ghurabai yace ina son in kasance cikin wa'anda ba a san su bane bace da cikin wayan da ba su su ba sai ki karɓar wasu kamar ne ka san cewa gwamna ya kuma Allah wanda shi ne wani su sai yana da tarihi da bayanai da yawa ma kunya shi ne wani da ya rasa yadda zai yi dan ba ta sifar shi wai hadisin da ya zo cikin sahihu muslim na uwai su ne karan ne ya ce da yi shi kuma a sahihu muslim kuma hadisi da yi shi bayan ya ce duk abin da yake bukari da musulun sai yi amma hadisin uwaisu da karami ba sai yi ba ne haka haka ake ta fatar da mutane domin a raba su da bayan Allah salihai su sai Rabi'at Adawiyya wanda ita masana da tarihi wanda ba a cewa komai wasu manyan manyan malamai irin su sufiyanu sauri sufiyanu sauri din fa a cikin malaman hadisi to ana ji da shi amma in ka ji mu'amalar da yadda rabi'atul adawi suke kasancewa tsakanin da abin da zai baka mamaki sufi ya ce ne ibada wanda ba a cewa komai hakanan sauran wa'inda ba mu da lokacin da za mu zo mu bayani a kan su filla-filla a julaidu kuma bayanin su zai zo a nan gaba shi kuma alhassan basari din imamu suyudi da manya-manyan hufaru su alhassan bin hajar sun tabbatar da cewa shi alhassan basari dan rukun ummu salma ne an kawo shi gidan ma'aiki an sa shi a hannun ummu salma a nan ya girma an haife shi sannan kuma ya rayu duk a madina ne sannan alhassan basari daga baya ne ya fita daga madina kuma alhassan basari jinsa ko kuma riwayarsa a wajen sayin na ali ya inganta kamar da imamu suyi da haka alhafi bin hajar suka tabbatar da wannan wanda sanadin sufaye na ilimin tsarika galibi yawanci yana bi ta hanyar shi alhassan bin basari din ne daga gunsa kuma gun sayin na ali gun ma'aiki alaihi salatu wassalam sauran tun da mun bayani a kan a kan jaddin rasuwarsu mun ji shi a jere tun daga kan waisu wanda ya rasu hijira na da shekara talatin da bakwai har zuwa kan junaidu wanda ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da casa'in da bakwai waɗannan su ne ake ce musu alkudama daɗaɗɗun da sufaye na da na da kenan a darsu sani darasi na uku بعض المتأخرين من الصوفية wasu daga cikin majikinta daga sufaye wanda suka zo a ƙarshe su ne waɗanda suka zo bayan ƙarni na uku waɗanda suka zo bayan ƙarni na uku su ake cewa al-mutakhiruna wanda sadakar su tana farawa akan abu abdurrahman sudani wasu kuma suna fara a kan abu mu'ayin al'asbahani wanda duk kusan karni ne suka rayu su'al tambaya uji kurda na fadar musu a filin na sufiya da ambata mana wasu daga cikin majinkinta daga sufaye jawab an na'am to ومن المتأخرين من الصوفية daga cikin majirkinta daga sufaye رحمهم الله تعالى ألا يمس رحمه الإمام أبو عبد الرحمن السلمي واللي يغسل جرانا بشكالة يقول له شاؤه الإمام أبو القاسم الكشيري واللي يغسل جرانا بشكالة يقول له ستين دجار الشيخ عبد القادر عبد القادر الجيلاني wanda ya rasu hijira da shekara 561 a sheku ahmadu rufa'ai wanda ya rasu hijramar shekara ɗari biyar da saba'in da takwas alimamu suyufi shabiri imamu suyufi shabiri wanda ya rasu hijramar shekara ɗari tara da sha ɗaya al'imamu sha'arani abdulwahab bin ahmad wanda ya rasu hijramar shekara ɗari tara da saba'in da uku a sheku ahmadu tijani wanda ya rasu hijramar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin a sheku usmanu gulfoli wanda ya rasu hijira na da shekara 1234 miladiya shekara 1817 a sheku muhammadu sunusi wanda ya rasu hijira na da shekara 1276 al-mujahid a sheku umaru foti wanda ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar a kauli a kauli sahihi kenan saboda shi suna sabani akan shekaran da ya rasu malaman tarihi miladiya kuma yana da shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da hudu ya rasu a sheku yusuf yusuf bin isma'il na bahani ana cewa yusuf na bahani wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin a sheku ahmad a sheku ahmad sukairish al'ayashi wanda ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da uku a sheku ibrahim abdullahi inyas wanda ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar a sheku muhammad jibril bin ma'ari wanda ya rasu hijira da shekara shi ma dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar waɗannan su ne wasu daga cikin almutaakhir abin da ya sa kowanne muke cewa wasu ɗin a sabaka na farko na alkudama sabaka na farko na kudama ɗin nan a abu nu'aym al-asbahani ya kawo mutane wajen ɗari shida sufaye wajen ɗari shida ibnul jauzi cikin sifatu safuwa ya kawo sufaye wajen dubu ɗaya da ɗan kai to gaga kenan shi ne wannan wasu ne daga ciki kowanne kuma shi ne shi sannan duk waɗannan malamai shahararru na mazhaba abu hanifa irin su al'imamu malik irin su al'imamu shafi imam ahmad bin hanbal gaba su su ma su baye ne kamar da muka yi bayani a cikin littafin mu wa wasa'ir fi tasawuf sannan kuma waɗannan sufayen da muke ambata din su ne malaman waɗannan manya-manyan malaman mazaba na duniya ne malaman mazaba na duniya almajiran waɗannan ne to su kuma waɗannan abu abdurrahman sulani ba a cewa komai a kansa saboda mutum ne wanda ya wallafa littattafai da yawa ana cewa ya wallafa juz'i sun fi dubu a rayuwarsa littattafan da ya wallafa na sukanci ma ana cewa ba zai gaza wa ɗari uku ba abulkasim kushairi kuma shine mai littafin ar-risala ake ce mishi ar-risalatul kushairiya in mun samu lokaci ya kamata a yi dauran wannan littafi ar-risalatul kushairiya saboda a karɓar kusan shi wannan ar-risalatul kushairiya al-imam abulkasim al-kushairi shine ya wallafa akan ilimin sufanci bayan ya tantance sufancin ya cire a cikin tufanci abubuwan da baya daga ciki wanda littafi ne wanda malamai suka dogara da shi wajen fahimtar ilimin tufanci da tarihin manya-manyan shekunai na tufaye wanda littafi ne yana da muhimmanci sosai shi wanda ba a shan abdulkadir jelani ko rigaya sun san shi mai tarikar kafiriya sai imamu suyuti kuma sananne ne shi ma shi ne wanda ya wallafa littattafai kusan ɗari shida wanda ana ganin cewa da kyar ka samu malami ne yawan littattafansa in ba irin su ibn jauzin ko irin su abu abdurrahman sulami ko irin su ibn halid da makamantansu ba da wuya ka samu wanda ya wallafa littattafai yawa irinsa sai shek ahmad tijani shi ne mai tsarikar tijaniya sannan shek usman dan fojo tsakanin da so shi ahmad tijani da shek usman dan fojo shekara hudu ne shi ahmad tijani ya rasu da shekara hudu shek usman dan fojo ya rasu wadda zamanin su ɗaya kenan sannan kuma shi shek muhammad sunusi wato mujahidi ne wanda ya asasa daura ta sunusiya wanda zuhudin da ya yi akan addinin musulunci in za a gaya ma a tarihi abin zai baka mamaki saboda mutum ne wanda harakarsa da juhudinsa da ya shafi kasar mali ya zo algeria tunisia ya zo murtaniya ya zo su libya ya zo fizan wanda ake ce ma fizan shine borno bangaren borno wajen chad nan sannan ya shiga cikin sudan cikin djibouti cikin eritrea cikin somaliya har ya tsallaka ruwa ya je makka a gan zawo zawo na tufaye a cikin makka cikin madina wanda umar muhtar wanda suke jin tarihin sa an yi diramansa ya yaƙi da turawa ya yaƙi da turawa ya yi jihadi shekara arba'in umar muhtar wannan muridin ɗansa ne ɗan shi muhammadu sunusi abun ɗan muhammadu sunusi ana ce mishi al'imamin mahadi shi umar muhtar ya karɓi ɗarikar sunusiya wanda malaman sun yi rubuce-rubuce a kan imamin muhammadu sunusin nan tarihi da zai ba ta mamaki irin yadda ya wa addinin musulunci aiki wanda kuma shekhu umar fosi shi na sananne ne shi ne wanda ya assasa dauda ta mali na musulunci wanda ta yi biyu ko uku Nijeriya a girma shekhu umar fosi sannan kuma shekhu yusuf na buhari shi ne mai littafin shawahidul haq shi jami'u karamat auliya da littattafai muhimmai yana da diwani ne yabon manzo sallallahu alaihi wasallama har ana ce mishi sayyidul madihina shugaban masu yabon mahaifi alaihi salatu wasalam sai kuma shi ahmad sukairi tsalayashi wanda bashi jami ne yana da littattafai da yawa da ya wallafa wanda a cikin akwai littattafan da ba taba wallafa irin su ba sai kuma waɗannan shek ibrahim ya ce muhammad ibrahim waɗannan sanannu ne mun riga ya mun san su wannan wasu ne daga cikin bayanin a sufaye shine wa haula il mashaihu waɗannan shekunai kuma da duna nashar islama su ne waɗanda suka yada musulunci su jami'i jika'il ardi a cikin dukkan wuraren duniya وصنفوا الكتب في تولى فلسفتين وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده فكي جهادي أكثر من الله متكر جهادي وأسسوا الدول الإسلامية تكأسس دولة المسلمين وهم من أولياء الله الذين قال الله تعالى فيهم سنة لك وليا الله ولن الله يكي شيوا أكلت ألا إن أولياء الله ألا ku saurara ku ji ni inna awliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba ku a tsoro tare da su ba ku ba za su yi bakin ciki ba alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani cikakken imani suka kasance masu takawa cikakkiyar takawa fa wajibun ala kulli muslimin wajibi akan kowane musulmi أن يحبهم يسوسوا ويعظمهم يجروا ماسوا ويدعو لهم للمغفرة والرضوان يمسوا يروكا مسوا ألا يروكا مسوا ألا غافرا إذا كما جرتا